shine wai ma'ana idan mutum ya kasance haziq mai kaifin hankali fatinan mai kaifin basira mai hangen nesa to ana kiransa saqifa kiran mutumin da ya samu ci gaba da wayewa to shi sauran suke kira shi matsayin wayewa an gane in an ka ce saqafa ya zan mudha'af kina an yi mai shadda saqafa shay'a kenan al-muwajj idza addalahu wa sawwahu wato ya an ce ya tasqifan abu ma'ana ya daidaita shi ya miƙe shi yadda zai tafiya daidai an gane ko to suna kiran saqafal insan in an ce kai mutum saqafahu sun ka ce addabahu yayi masa ladabi wa hazzabahu ya tace masa dabi'o'insa ina fatan an fahimce ni wa allamahu kuma ya sanar da shi an gane to ita ko sunan suna kiranta as-saqafa sun ka ce al-ma'arif wal ulum والفنون يطلب الحق فيها shine wato al-ma'arif nau'i na sani sani wal ulum da ilmomi ko ba haka ba wal funun da fannoni na abin nan sani daban-daban allati yutlabu al-haqqu fiha ko yutlabu al-haqqu fiha wanda ake so mutun ya kware a ciki kina sai zama to kalma as-saqafa kan nufin wayewa da daidaitar da abu da tarbiyyantar da abu shi ko wancan taqaddum yana nufin ci gaba in muka ɗauki kalima ta alhazara ta samo asali ne daga hazara an gane ko kina in an ce hazara suka cewa idan aqama bil hazari idan mutum ya zauna a birni an gane ko maraya abin da take cewa maraya wato shine aqama fil hazari ya tsaya a cikin birni domin birni ana kiran shi al hazar an gane ko ko ko hazara al ghaib wato idan qadima mutumin da baya nan ana cewa hazara ya zo shi yasa ma Hausa suka ɗauki wannan kalmar suka ce ya halartu ya kaga saboda babun a cikin yaren Hausa lo ake kiran kola ya hallara ko ya halartu an gane ko to sannan kuma hadara shay idan ja ana cewa abu ya halartu idan ya so an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratu an-nisa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال وليست التوبة توبة بي كسنتبا للذين يعملون السيئات قمت أن يدسوكي أيكا كممونا أيكي حتى إذا حضر أحدهم الموت سيبتوا أتابهم أينسو قال إني تبت الآن سيبتني كجنزونا توبة سمور يا قمنا لكو يا بكنا الإيمان الاضطراري با الإيمان الاختياري با al'iman al'ittirari shi ne imani na tilas wanda dole ta kama kiri da musu ba da kai amma al'iman al'ikhtiyari shi ne kana da damar ka gyara tun lokacin akwai damar gyara shi yasa fir'auna lokacin da ya imani imani sa bai amfane shi ba duk kafirai kuma suna yin imani lokacin da suka ga mutuwa ko ba haka ba Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin kaga sai da lokacin da ya ga wato halaka ta zo masa za a nutsar da shi ko ba haka ba nutsarwa ta yi shake shi in ji malaman zauri qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani isra'il yace ai na imani babu abin bauta da gaskiya sai wanda bani isra'il suka yi imani da shi wa ana minal muslimin ai ni ina daga cikin musulmai da mi kauya Allah ce al'ana yanzu kaga ba zai yi ba an gane wannan dake ko to dan haka dai a cikin dukkan kafirai falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushriki lokacin da suka ga azaban mu shikenan su suka ce mun imani da Allah shi kadai makadaici ne abin bai da abokin tarayya wato kafarna bima kunna bihi mushriki mun kafirce wa abin da muka yi imani da shi kaga wannan imanin ba zai amfane su yasa an ce falamma ku kenan falamma yaku yanfuhum imanin kaga Allah ma fito da shi kararra imanin su ba zai amfane su don ba imani bane na gaskiya su ban mazuri ko ba haka ba a hausance wato imani ne na tilas an gane kamar mutum na cewa wane ka ca kaza wane ka ca kaza sai yi kunnan kurshi an gane kunnan kashi an gane ko yayi kamar ba zai ji ba to amma kuma daga baya lokacin da abu ya zo an ka ce wanda bai ji bari ba sai ji oho ko ba haka ba kuma ana cewa bari ba shi ya bace ga ubanta kidan ana maka gargadi kafin abin da sakamako zai zo da abin da yake aikatawa in ka kiya sai ka kanka cikin mummunan wuri man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so zai haɗu da abin da kuma baya so ko ba haka ba kenan nan da wato dama ta samu ga mutum kada ya ce bari shi ci rayuwa da tsanke san ya tsufa sana shi yau ya tsufa to ai ko za ka kaji ai abin hadari ba ka wannan yace wala yaqulu hatta yahdinillah mutum ba zai ce sai Allah ya shirye ba wani zai zaka tuba sai ce sai Allah ya fa innahu min alamati shiqa yace daga alama ta rashin arziki wal khidlan da tabiwa wa tamsil basira da shahi wa basira kamar da yazo a cikin littafin malam mai ahallar na fiqh wanda muke karatu akan mazhab na Imam Malik rahimahullahu ta'ala ko rahimahullahu ta'ala to kaga dai wannan kalma ita ce take nufin wato at-tasqif wato wayar da kai in muka je da kalima ta gaba ta al-hadira da muka yi bayani sanannan al-hudur halartu wa abu kuma ana nuhin al-hadira ana nuhin al-qawm hudur mutane da suka halartu ana iya cewa ja'at al-hadira mutane da halarce sun halartu ga su gaba gare mu ko kuma al-hadira tana nuhin al-qarib min ash-shay shine wanda yake kusa da abu ko ba haka ba ina ina cewa fulanun hadirun minni ko ba haka ba wato yana kusa da ni Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a cikin suratul a'raf was'alhum 'an al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr ka tambaye su labarin wani gari ko wata alƙarya waɗansu mutane da su mutu hadirat al-bahr suna kusa da wani kogi har ka fahimci to kana hadira anan suna kusa suna kusa to dai a takaice birni an ce mai suna al-hadira li'annahu yahduruhu al-qawm al-kathir saboda mutane da dama suna halarta shi har wanda suna ya koma zuwa ga hadara ci gaba an gane ko ana cewa tahaddara idza takhallaqa bi akhlaqi al-hadari wa 'adatihim ana cewa tahaddara fulanun wani yayi hadara ma'ana ya dauki dabi'a ta mutanen birni kuma yana da dabi'o'i irin nasu ina fata an fahimci wannan dai a gurguje saboda mu shiga cikin ma'anar kalma bai dace ba mu barta haka ba mu yi bayanin abin da take ba da tarihin ta yawa kaga kalma ta saqa fa saqifa tana nufin samun abu ko cin nasara akan shi fa in ma tasqafannahum fil harbi fa shaddid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun ma'ana in ka kama su a cikin yaki kidan yuqalu wato saqifa bi shay'in zafara bihi ko afara bihi wato ya kama shi ko ya sami shi ko ya rika shi ko ya damke shi ko ya rike shi duk dai ma'anoni da suna iya zuwa kusan ma'ana guda ko kusa da juna suna iya bada ma'ana makusanta to amma a wannan lokaci da muke waɗannan kalmomin sai mu zo mu auna su ana amfani da kalma ta at-taqaddum ana cewa wato ci gaba development an gane ana amfani da kalma ta as-saqafa ana cewa culture an gane ko wayewa ina fata an fahimce ni ana amfani da kalma ta alhazara ana nufin wato civilization birnin cewa daga civil ne shine kamar mutanen da suke zaune a cikin gari to civilization samun sanin wayewa ta zamantakewa ta ci gaba na yau da gobe saboda in kana rayuwa kai kadai ba ɗaya bane da in kana rayuwa tare da mutane in kana rayuwa tare da jahilai ba ɗaya bane kana rayuwa tare da ma'ilinka in kana rayuwa tare da iyalinka ko zancen da kake yi ba ɗaya bane da irin wanda kake yi ko cikin iyalanka ɗanka ƙarami irin magana da kake yi shi ba ɗaya bace da irin magana da kake yi da babba mace yar ka mace hirar da kuke yi da ita ba ita da hirar da kuke yi da ɗanka na miji ko ba haka ba makwabtanka kansu hirar da za ka yi da su daban abokananka na kud da kud magana da za ka yi da su daban abokananka waɗanda da magari ne kawai da an zanu ya azamna a shashayi a waƙi ma'aula su ba ɗaya ba hirar da za ka yi da mahaifiyarka ta saba da hirar da za ka yi da mahaifinka hirar da za ka yi da malaminka ta saba da hirar da za ka yi da ɗalibinka hirar da za ka yi da gashi nan dai to wannan yana daga cikin uslubu na sakafa yadda ake isar da sako zuwa ga mutane ina fata an fahimce ni to sai zama to waɗannan kalmomin yanzu ana amfani da su dan yakar addinin musulunci yanzu in ka ji an kawo development wani lokaci ko kashi 90 cikin 100 dan a yaki addinin musulunci ake kawo development in ka ji an kawo civilization an gani alhazara kashi 90 cikin 100 yakar musulunci za a yi in ka ji an kawo sakafa culture kashi 90 cikin 100 yakar musulunci za a yi duk da yake in muka kalli ma'anarsu waɗansu malamai shi at-taqaddum ya shafi alhazara ya shafi al-thaqafa to amma al-hadara da al-thaqafa malamai sun yi sabani shin ma'anar su ɗaya ko ba ma'anar su ɗaya ba wadansu malamai suka ce da al-hadara da al-thaqafa ma'anar su ɗaya sai wadansu malamai suka ce a'a ita al-hadara tana da alaƙa ne da al-umra abin da ya shafi gine-gine da ci gaba na ilimi da kere-kere shi ko al-thaqafa tana da alaƙa da al-ulum wal ma'arif kai da muka zance abin da yake cikin kan mutum wanda da shi ne ke gudanar da mu'amalarsa wadansu malamai suka ce a duk ɗaya ne saboda abin da ke cikin kanka ne kake yin gine-gine duk da yake min tasmiyatu shay bismi ba sai kulu ilayhi da abin da ya kamata ka koko min tasmiyatu shay bismi ma kana alayhi in mun dauki duka ma'ana su daya kenan in mun dauki hazara ita ce saqafa domin ita hazara gine gine ne sai ya zamanto da ilimin ne kafin a samu ilimin da kaza da kaza da kaza ya dauke mai shi kenan bai itibari ma kana in mun dauki saqafa ita ce hazara kenan bai itibari ma sai kun domin da ilimin ne ake gine gine har a samu ilimin kan da kuma ake tafiyar da rayuwa da su an gane wannan da kyau wasu matsaloli ne na ilimi na malamai amma saboda akwai ɗaliban ilimi ilimin da suke sauraron mu da malamai waɗanda suke sauraron mu waɗanda suna gaba gare mu ta hanyar ilimi da sauran jama'a da saboda istifada ta su to ya ake yakar musulunci da waɗannan kalmomi sai mu zo mu duba yanzu misali musulunci da yazo da yazo ya nuna cewa ci gaba kala biyu ne akwai ci gaba na rushi an gane rayuwarka tana da ci gaba ɗabi'o'i na gari na'am domin ɗan adam abu biyu ne akwai jiki akwai rai ruhi ruhi an gane Na.
to shi jiki akwai abubuwan da yake bukata jiki yana bukata for example ilimi na likitanci za a ce ka sha kaza ka samu maganin kaza na'am jiki yana bukatar sutura ka sa sutura mai tsada ko matsakaiciya ko mai arha jiki yana bukatar abinci wanda zai gina jikin to wannan wani janibi ne can daban to sannan kuma akwai ruhi ruhi yana bukatar imani da Allah ruhi yana bukatar ilimi ruhi yana bukatar ibada ruhi yana bukatar ɗabi'o'i na gari su ko waɗannan daban suke to shi yasa in aka zo ci gaba dole za a kasa shi gida biyu ci gaba na jiki da ci gaba na ruhi an gane in mun zo wajen wayewa wayewa ba ta wayewa in ba tare da addini ba to amma sai aka rubuta shi addinin ba ma wayewa bane kauyanci ne birnanci addini ne birnanci amma sai aka ɗauki to addini shi ne ƙauyanci to kaga wannan sai nuna maka ashe za a yaki addini ne kai tsaye duk da yake imamu shafi'i yana nu- ba wannan muna walakantar da yan ƙauye ba da mutanen birni da mutanen ƙauye duka an halicce su ne saboda su yi mu'amala da juna su taimaka mu juna imamu shafi'i yake cewa annasu linnasi min badwin wa hadiratin بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه الناس للناس متاني زوا ga mutane min badwin wa hadiratin da yan birni da yan ƙauye بعض لبعض sashen su zuwa ga sashe wa in lam yashkuru ko da su fahimta ba su gane ba ko su hankalta ba khadamu suna wakiltar juna ne suna taimaka ma juna suna yi ma juna hidima dan ƙauye zai yi noma ya kawo kaya ya sayar a bashi kuɗi ya sayo wani abu ya koma da shi a ƙauye kaga ashe muna yi ma juna hidima ne na fata an fahimta to eh, to in muka kalli wannan sai mu gane cewa shi ruhin dan adam yana bukatar shi ma ci gaba sha'ir yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha fima fihi khusran alayka nafsaka haddib an fada'ilha fa innaka bin nafsi la bil jismi insan yace ya khadimal jismi ya kai mai yi ma jiki hidima a samu riga mai kyau a samu abinci mai kyau a samu wurin kwanciya mai kyau a samu mota mai kyau a samu dukiya mai yawa a taskance cikin bankuna a aje wurare daban-daban kan tashqa li khidmatihi so nawa kake hasara saboda hidimar jikinka yace a tatlubu ribha fi ma fihi khusran yanzu kana neman riba cikin kasuwancin da hasara cikin cikin sa yace alaika nafsaka ka kiyaye kanka kai hattara da kanka kai hankali da kanka hadib an fada'iha ka tace marayuwar ka dabi'o'in ta na gari fa innaka domin kai bin nafsi da jikin da Allah ya halicce ka kafin kin labil jismi ba da jikin da kake dauke da shi ba insanu kake mutum kiran fa innaka insanun bin nafsi labil jismi da wato taqdimu ta'khir ne saboda shay'a kai abin da yasa kake dan adam ruhinka da ɗabi'o'inka suke sa ka zan cikakken dan adam ba wai jikinka ba da sifofinka an gane ko to kaga wannan sai yasa duk abubuwan sun juya to sai aka zo ana yakar addini da zancen ci gaba da kaza da kaza da kaza in za mu zo sai mu aza wannan tsari akan mizani yanzu misali sai mu ce ya za mu yi mu gane mutum ya ci gaba tambaya ce ya za mu yi mu gane al'umma ta ci gaba ya za mu yi mu gane ƙasa ta ci gaba to sai mu ɗauko mizani guda biyu al-mizanul maddi da al-mizan al-ma'nawi na'am al-mizanul maddi shine ma'auni wanda za mu na auna abubuwa da muke gani a ilimi al-mizanul ma'nawi shine abubuwan da ba ma gani amma a ɗabi'ance muke ganin su to haka za mu yi sai mu gane inda mutum ya ci gaba da inda bai ci gaba ba yanzu tsari na turawa in aka zo za a auna mutumin da ya ci gaba al'ummar da ta ci gaba ƙasar da ta ci gaba za a ɗauko ne su ne plan a duba a ciki daban-daban akwai plan na siyasa ya za a yi a gane 'yan siyasa sun ci gaba shi ne ɗan siyasa ilimi ne ko ba haka ba jagorori sun ci gaba ko ba su gaba ba shi ne jagora a wajen turawa wanda ke biya musu bukatocinsu duk jagoran da duk ɗan siyasan da bai kare ƴan turawa bai ci gaba ba ko da yana son al'ummarsa kaga ina ci gaba kenan na biyu yanzu misali in ana son a ce ƙasa ta ci gaba a wajen turawa muna da buƙatar ilmomi na zamani kaga ana son a ce ƙasa likitoci sun wadace ta ana son a ce ƙasa domin wannan a- a- abin da ne na ci gaba ana son a ce ƙasa wajen ƙere-ƙere mafi yawancin abubuwa ita ke kirawa ba cewa take ba don bai yiwuwa ka zama to kana iya kira maka ka komai ko Amerika akwai abin da tana sai gobe kana gane ni ana son a ce cikin noma an ci gaba ko ba haka ba shi yasa su turawa ba su ɗauki noma ilmi ba a abin da ba su ɗauki turawa su turawa su ɗauki noma wayewa shi yasa suke kiransa agriculture agriculture kaga tincin shi ne sakafa agri kuma abin da ya shahi noma da abin da ake shukawa to sai suka ɗauki shi noma kamar yadda ɗaya daga cikin filozof da ƙasar aljeri wanda musulmi ne kuma ya zama a ƙasar faransa malik bin nabi kamu ji yadda su turawa ba su ɗauki noma ilimi ba abin da suka ɗauke shi wayewa saboda matuƙar babu noma ga ƙasa babu wayewa a cikin wannan ƙasa bayi na waɗansu mutane mai baka abin so ne ka zan bawansa ko kace ko kaso da yawan mutane abin da ya saba su fi son ko da an ce an ba su ɗanci su yarda ba saboda ba su da abinci kenan dole su yarda su zan bayi saboda nan za su samu sutura ta banza nan za su samu abinci na banza nan za su samu kariya nan ba su iya kare su sai suka ga bautar ta yi sharaf gare su ta fi ɗaukaka gare su duk su kasance su ɗaya. kana gane ni ya za a yi gane kasa ta ci gaba sai a zubancin tsaro tsaron nan ƙasar nan tana iya kare kanta duk ƙasar da zai zamanto an gane ni ba ta iya kare kanta sai ta ɗauko sojoji haya daga ƙasashen waje koko sai an taimaka mata da sojoji koko sai an taimaka mata da makamai ba ta iya kirawa koko sai an taimaka mata da kuɗin da za ta ba sojojin da za su kare ƙasar wannan ƙasar ba ta ci gaba ba kana gane ni ta kan doki sannan sai ta ɗauko jin kulturi jantan al'adu ina ba ta an fahimce ni tun da yanzu misali kokowa kulturi ce wayewa ce ci gaba ne kafin ni shi ma yanzu taron da aka na gwada sutura yan mata su zo ana ɗauka su su a wajen su kultur ne an gane ni wayewa ce ci gaba ne kana gane ni sai mu ɗauki kowace ministar da kake gani wadda za a yi tana wakilta ci gaba ne a cikin ƙasa an gane ni amma waɗanda za a ba muhimmanci akwai waɗanda sun fi muhimmanci ministan tsaro ministan lafiya minista da finance an gane ni wato ministan kuɗi tattalin arziki kana fahimta ta ya za a yi za a gane cewa ministar kenan ta cika hukumar cika ba shin kasa tana da arzikin abubuwan da suke kawo mata kuɗi shin kuɗin da take yi ana sa su cikin ilmi ko ba a sa su sannan mu zo mu da minista da ilmi saboda saboda da ilimin ne ake ci gaba ko ba haka ba to sai mu zo mu gani yaya ilmi yake nau kaso nawa ake fiddawa na ilimi a cikin kasa ina fatan kafin ci su za ka iske mafi yawancin kuɗi cikin ilimi ake sa su dan cikin ilimin za a samu su misali yanzu in mun zuba kuɗi cikin kere-kere kayan da za mu sayarwa su za mu samu kuɗi da su amma yanzu in muka sa kuɗi cikin al'adu da wasa da wasu abubuwa da ba su kawo ci gaba cikin ƙasa ina fata amince ni sai mun kamar ministan ilimi wayan ministan tsaro mun kamar su wayan ya za a yi ƙasa ta samu ci gaba babu abinci babu tsaro babu ilimi to kaga wannan wannan ma'auni ne almadi ma'auni ne na nuna ci gaban al'umma wato ta hanyar abin da ana ganin shi a gafiri su mai ban kwarya ka fahimce ni to yanzu sai suka zo suka yi amfani da wannan sai suka yi bugun goro sai suka to duk kasar da ba ta da waɗannan shi yasa in za a auna kasar da ta ci gaba jin daɗi a duniya shi ne za a ɗauko bisa ga wannan misali yanzu misali da aka yi bincike a bara kasar da ta fi kowace ci gaba da jin daɗin al'umma sai aka ce ita kasar Norvège Norvege bana sun canza namun ce wata ƙasa da suka faɗa nan cikin turai ita ce an gaba wajen ci jin daɗi to ya za a yi a gane jin daɗin ɗan ƙasa shine ɗan ƙasa yana samun ilimi ya za a yi a gane jin daɗin ƙasa ƙasa tana da noma mai kyau tana da abinci mai kyau ya za a yi a gane jin daɗin ɗan ƙasa ƙasan nan ana samun kaya suna shigowa da sauki akwai ƙirƙiri ya za a yi ƙasan nan tana da alaƙa da sauran ƙasashe na duniya kana fahimta ta ƙasan nan ana yawan wasa an gane ni ana ba da dama mutane su yi shagali kowa shi abin da ya dama to shi ne ci gaba to kaga mizanin su to duk lokacin da aka ɗauko aka aza a ƙasashen mu ya ci ba mu ci gaba don mi don saboda mu ba irin rayuwar su muke yi ba kana fahimta ta to sai mu dawo zuwa ga misali na addinin musulunci in muka zo kan abin da shahi ci gaba a addinin musulunci ci gaba na farko ka yarda za ka bauta ma Allah shi kaɗai ka yarda za ka bauta ma Allah sau da kafa za ka bi Allah sau da ƙafa ba za ka saba ma dokokin Allah ba ci gaba a musulunci shine ka ɗabi'antu da ɗabi'o'i na gari kana gane ni misali iyayenka ya kamata ka girmama su misali na gaba gare ka ya kamata ka girmama shi duk abin da ba cikin sabon Allah bane an gane iyalanka mu kuma sai muka ɗauki janibi na ruhi ba mu ma rike shi da kyau ba kuma ba mu riƙi janibi na jasadi ba an gane ni to shi yasa duk lokacin da za a zo a auna da wani mizani da majalisar ɗinkin duniya da wani mizani da wata ƙoƙirji ta cikin ƙasashen duniya mai auna jin daɗin al'umma da kaza kaza dubban kaurace ake saboda ni saboda mu akwai inda muka kiya su kuma da yaƙar addini akwai inda suka dabi to sai mu ba da misalai yanzu misali wani janibi ya kamata mu gabatar ya kamata mu gabatar da janibi na ruhi dole in babu zancen addini babu komai to amma yanzu dan a yaƙe mu sai aka ce mu Nijar mu Nijar ne ƙasar da ta fi kowace komawa baya a tsari na turawa mu Nijar ne a tsari na ilimi jahilai muke za mu zo mu yi bayani me ake nufi da jahilai kaga yanzu misali an ce jahilai ba mu iya kwamfuta ba mun yi wancan al'umma ba su iya kwamfuta ba wannan jahilci ne ko da ka karanta faransanci wanda ya karanta ingilishi jahili jahili na ba su bai karanta faransai ba a wajen turawan faransa kana gane malamanmu na alkur'ani da waɗanda suka karanta larabci da duk ilimin da suka karanta in dai a larabci ne kai jahili ne kaga ba babu ci gaba to yaushe mutumin da yake da wanga ma'auni ya za a yi a ce mu da nashi za mu aiki tun da nishaya an ce 99% musulmi muke Najeriya an ce kashi 70 cikin 100 ko 65 ko 60 cikin 100 musulmai ne to an zo wajen aunawa an ce ba mu ci gaba ba kenan su addini bai da matsayi a wajen su don ta a ce wani mumini na bai da wata kima a wajen su a kaga ya saba mu ya saba mu mizani na Allah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum inna Allah 'alimun khabir kaga inna akramakum 'inda Allah mafi fikin ku a wajen Allah mafi kima daga cikin ku a wajen Allah atqakum wanda yafi ku jin tsoron Allah to kaga a mizani na Allah ashe ba wannan ne ake farawa ba shi abu na biyu sai mu je wajen akhlaq wajen dabi'o'i yin sallah bayan tauhidi sai sai yin sallah to yanzu mu nan yana daga cikin wayewa ya zama to baka yin sallah cikin lokaci manya manyan ma'ilimtan in ba yanzu da al'amari ya fara canzawa ba ba kuma zan sallah cikin service na ma'aikata ko ba haka ba babban ma'aikaci musamman ma cikin jami'an tsaro shine wanda ya fi ba a samun cikakken jami'an tsaro a da an fahimci ni in ba mutumin da haka sifa guda uku ba na farko ya zamanto bai sallah arna baka sallah baka salati baka cin abin mai sallah bin daga ba ta ci jami'in tsaro babba a wajen mu an gane ni shine jami'in tsaro wanda yake shan giya jami'in tsaro a wajen mu shine mazinaci babban matsalaci wanda shi na mu'amala da karuwai dan haka duk jami'in tsaro a da wanda yake sallah sai ka ji an fidda shi duk jami'in tsaro wanda bai shan giya bai kai jami'in tsaro ba duk jami'in tsaro wanda bai zira bai kai ba to haka an samu matsala kana fahimta ta to kaga mizani na sallah babu shi a cikin tsari na turawa to sai mu zo wajen cika-cika musulunci ne mun ɗauki tauhidi mun ɗauki sallah sai mu zo mu ɗauki azumi azumi ya zan kauyanci mai yin azumi ba kauye ne kana fahimta ka shi yasa matasa ba ruwa sun azumi yanzu gashi nan kwanaki suka yi saura da azumi wani cin yanzu ya fara jin matsala paske yana ganin azumin nan zai jawo mishi matsala bai dace ya azumi ba paske mutanen da ba su yi cbd ba an gane ni mutanen da ba su samu culture ba an gane ko mutanen da ba su samu ci gaba ba waɗanda ba su develope ba sun suke jin yunwa shi yasa ɗaya daga cikin shugabannin nan kasashen larabawa burge ba na kasar tinci ya hana yin azumi ya ce duk wannan azumi al'ada ce wahal da mutane ne kusa mutane su inda yunwa ya ce kuma ekonomi ta kasa tana ja da baya ba su da rana ba a sayan abinci da sahi ba a sayan abinci ya ce no no no no no no wanda yana kama kasa kuma ba ya ce kuma yan mata su daina sawan hijabi sawan hijabi yanzu mana an kai abin ya yi dama dama an bar mai sawa ya sa amma ba su sawa ‘yan mata su je su kama ɗakuna ya ce ƙasa ce ta turisi ya kamata a ce ana samun ‘yan mata su kama ɗakukuna ɗakuka saboda turawa su zo su zamana bakin plan a yi harkoki a samu kuɗi mai ekonomi ta ƙasa za ta koma baya shi yasa kaga kore bori sun da suka yi tana nan tana samun matsala saboda mutane sun samu samun kuɗin banza da na haram yanzu kuma an ce za a dawo mu gaskiya kuma abin zai yi matsala saboda turawa ba su kowa kaga dole mutane su koma tunanin iska ba mu komawa hanyar motsin da farko Mafi suna tunanin bin Allah kawai haka ne sai ka gaza bin Allah ba shawara.
jina a gane wannan sai mu tai zuwa ga zakka
na zakka tana daga cikin cigaba amma mu yanzu zancen ma ba da zakka ma sai dai ka ci baka ma sa abin da baka iya cewa ba an gane ni zuwa haji yana daga cikin abubuwan da musulunci ya umarni su hukunan musulunci Mm.
amma eskirin wani in ya ɗauki tsaci turis shi yasa kake ganin shi kanshi shi kanshi hajjin cikin turism ake son shi yadda za ka je wata ƙasa ka shakata ka sai ka gano ɗinsu abubuwan ban mamaki yadda za ka zo ka gano tour eiffel na france ko statue de la liberté kamar yadda suke faɗa to haka ne za ka je maka kare wasu turism shi yasa waɗansu duk abin da aka yi maka har giyan ma yanzu tun da kafaran maka za ta lalacewa to har giyan ma za a je a sha shi yasa zai ɗauka karuwarsa ya je da ita makka saboda za a je turism ka gane ni za a yi rendezvous da yan mata ko ya yi rendezvous da mata aure ko karuwa shi a haɗu can imam a shiga jirgi guda ba ko kuma za a yi hayar karuwai a biya musu jirgi saboda su haɗu da masu su ne masu yi ma alhazai hidima yan mata budare su yi alhazai hidima su ne su yi hidima kaga daga nan za a yi barna ina fatan ka fahimce ni to kaga wannan duk suna daga cikin abin da suke kira culture da wayewa da cigaba mu so ga ɗabi'o'i akhlaq yanzu in muka kalli ɗabi'o'i da akhlaq eh, yanzu kasashen turai yana daga cikin ɗabi'o'insu bai dace ba mace ta zama na tana matsayin budurwa kwanakin baya ina sauraron irfi ke yi ta hausa su cewa mafi yawancin mata a turai suna ha- fara haihuwa ne da shekara ashirin da tafi ko suna fara haihuwa ne da shekara ashirin da shida ka wa- mafi yawancin su sun kai shekara ashirin da tara suke fara haihuwa kaga an buru lokaci mai tsawo ba a fara haihuwa ba to amma a nan mai hankali tambayar da bai yi ba wani lokaci suka fara jina ina fatan ka fahimce ni yanzu da an ce suna da shekara ashirin da tara suka fara haihuwa to yanzu aka fara jira kaga wannan sun ɓuyi shi ba su mutane bayani yana aka dusa ka gane ko saboda ni saboda ita zina ba wani abu bace a wajen su za ka iske yanzu an kai inda a turai ita zina ba akwai kace kace kin da zirna ake yawo za ka iske mutum ya sa dan wando guntu da shi ne ake yawo a shiga ba ka ma shiga wasu kace in ba ka sa ka, ka mace ta bar daga wannan sucin da kici ma sucin ko breziya an gane ma rigan mama sai dan guntun wando sannan kake shiga cikin waɗannan an kai inda yanzu turai akwai halakat na lalata namiji zai rushe lalata da mace mutane su zo da sabu da suna dauka a kewaye su to wannan duk ci gaba ne a wajen su a wajen turawa wajen akhlaq an kai inda giya ba wani abu bane zaka sha giyar ka yadda ka gada ba parce que yancin ka ne sai na ba wata matsala bace da suke cewa sai shekara goma sha takwas sha takwas kai yari ba wai sai sha takwas ba yara yan shekara goma sha ɗaya akwai ta yarinya ana mata tambaya a- a a turai mene ne baki mantawa da shi wai wata wai wani abin da suke yi yaushe ne mace ta fara saduwa da ɗa namiji ko ko yaushe ne namiji ya fara saduwa da ɗaya mace sai a tare mutum a tambaye shi wani ya ce shi da kaka ta yi ya fara lalata cikin gida wata rana sha wasa ta so mai ya fara lalata wata aka tambaye ta tana da shekara ko 60 ne ko nawa mene ne yake baki baki manta da shi a rayuwarki ta ce ita eh, saduwar ta da ɗan namiji ta farko ta ce tana da shekara ko goma sha ɗaya ne wani ya yi lalata da ita bakin hanya shi ne abin da ba ta mantawa da shi a rayuwarta to kaga yanzu wannan duk ci gaba ne kafin ni yana daga cikin ci gaba na turawa shine yanzu misali namiji aure namiji mace ta aure mace kafin jin wanda yanzu inda ma ba a sa doka ba an sa doka kwanakin baya ina kallon wata tele ta kasar isra'ila biyu da aka gwado katta biyu maza za a karma musu aure saman wata gada mutane sun kai cincirin doka su kasu katta mace ya kai waɗanda ko kasu suna yi za a yi musu ɗaurin aure kuma aka ɗaura musu aure aka ɗauki hoto kuma duniya tana kai wannan duka cikin civilization shi ke shi na daga cikin cutar da ci gaba kana fahimta ta namiji ya aure namiji mace ta aure mace wannan duk ci gaba ne yana daga cikin ci gaba da wayewa da birnin cewa yanzu abinda muka dauka mu dawo na a cikin gida waɗanda suke jagoranci sai a ce maka mutumin da yanzu misali yan siyasa yan ana kamfani wanda bai yawan yi ma mutane ƙarya to bai kai cikakken ɗan siyasa ba bai waye ba yanzu mu abinda an ka ɗauki mai faɗin gaskiya wawa kana fahimta ta yana daga cikin wayewa yanzu ka iya munafunci ka je ka haɗa wani da wani cikin tunturi yake wayewa ne wani ya waye yana daga cikin wayewa shine baka damu da addini ba paske riko da addini komawa ba ne an nuna mana cewa tun da turawa sun samu matsala da malaman kiristoci waɗanda suka hada musu kere-kere to musulunci da kuma shi yayi kere-kere gare shi suka koya amma sun dawo sun yi da musulunci da kiristanci bugun goro sun ce duk wanda ya rike addini ba zai ci gaba kana fahimta ta yanzu misali in dai har kana sallah to baka samu ilimi shi yasa da yawan ma in bidiyon sun kamar sallah saboda yin sallah shi kasa ba a samun ilimi kana fahimta ta wannan duk ci gaba ne yana daga cikin ci gaba ka zama mutum mutum ne wanda kai in dai ana magana addini to sai dai kai tsam ka tashi yana daga cikin ci gaba mata ka so bi Allah shi yasa yanzu kirkir ne wayewa ne mace ta ta yi sardis ta sa kaya masu kyau tana tafiya tana ɗauka hankalin maza yana daga cikin wayewa mace ta rinka sawa waɗannan takalmin da masu kwat kwat kwat kwat tana tafiya kowa na kallon yana daga cikin wayewa mace ta yi aiki service din da ake ba a sawa a diko ko musuru ko abin da miji tura dan kwali sannan riga da ake sawa ba ta wuce t-shirt ba ko ta gunton riga ta sa minijin ta ta yi wajen aiki duk daga cikin cutar yake da wayewa yana daga cikin wayewa namiji mai kishin matarsa in zai an cire mutum to kaiwa mata kamar aikacin nan tana biyan maza ba muna cewa mutane su suka ƙara mutane ba ko ba haka ba akwai mutumin da ya san mata shi tana jama'a kuma sai kai shi da wani tunda ba mata sai aikin ba shi ba abin da ya dame shi tunda shi ma fita da ya san da neman mata su kana yana ni to wannan mutum cikin wayewa shi yana daga cikin wayewa shine a fita daga cikin umarnin Allah shi daga cikin ci gaba shi yasa yanzu mu duk kauyawa ne a matsayin su hullar da muke sawa barin geme da muka yi zuwa sallah cewa ayi wa'azi kaza manyan kaya wannan shi baban shi ba odoburu ne ban sa da yuhiri paske bai iya fransai ba in ya tashi cewa kuyar sai ce kuyar to kaga mai cewa kuyar ai mawa ne shi yasa in baban shi na ya faɗi wani abu ko in baban shi na kurda ni dariya yake ina fata mu ce an san kombatan waɗanda sun kai yaƙi tun zamanin bi suka yi man ƙasa aiki saboda wasu iya fransai wani dubban zabi shi ne da su waɗanda ne su suna wurin to mine ne wayi wallahi kana gane ni mine ne ci gaban yake nufi su malamai jahilai ne ba su abin suke yi ba ilitrin ilitrin shine wanda bai iya tun da letter kafin jin tana nufin wato harufa to ilitrin kamar yana so a kawo contract ne kamar illicit abinda ba na abin nan ba ba na ba na gaskiya ba illegal wanda bai cikin shari'a an kara il saboda su ba da kishiya a kafin jin to wai yanzu duk mutumin da bai karanta shi turanci ba a wajen su ilitire ne ilitire kuma shine wanda bai da harfa na larabci na turanci kenan yaran jahili kenan yanzu duk makarantun nan mu da wanda yake yin karatun larabci duk jahili ne wannan shine mizan na taqaddum a wajen su lalle ba mu cewa in muka kalli namu janibi ba mu cewa tufan da likitanci mun ci gaba lalle muna iya kirafi da wannan dole na mu yadda cewa wajen fannin likitanci ba wuce gaba wannan gaskiya ce kafin ce dole na mu yadda cewa fannin da ya shafi ilimi ba wuce gaba ba nami na tsarin zamani yadda za a samu ilimi na zamani dole na mu yadda cewa ta fannin tsaro ba mu ci gaba ba saboda muna ganin cewa har yanzu sojojin su su ne suke mallakar kasashen babu wata bindiga wata zamu iya kerawa yalla iyayenmu da kakannin mu sun fi mu don su sun yi bindigogi albarka ruga wanda da su suke yin farauta sun yi takobi sun yi yuka sun yi mashi to kai ne kai kai komai za ka kera duk da makamin su za su baka damar yadda za a amfani da shi kuma in sun so kai amfani da shi wani lokaci da zai da su lokacin da kadafi ya ta yi France sai su makamai ya sayo helicopter da mi da mi da mi contract ya ba su ta 21 miliyar euro miliyar 21 na euro ya sayo makamai da sauran jirage da abubuwan da yake bukata yanzu da revolution ta tashi da yake France su suka sayar mai da wannan makamai su suke ya karshe daga France aka turo aka yi abin nan jiragen suna da kartu memoir kafin ce tun da motocin mu da mi da mi suna da kartu memoir da su ne suke aiki daga can aka yi aka lalata su duk jirgin da an taso ga mai ga komai da hannun na bai tashi saboda daga can sun bata shi an sa remote sai an sa remote an bata da jiragen da ya sayi tun zamanin ya sayi ga rasha tun wancan lokacin farko farko inda ba su aiki da kartu memoir su kaɗai da tashi ƙarshe kuma su ma aka da tashi jirgin sama kana fahimta ta to yanzu kai da kai itimadi kan dogara a kan su kake cewa ka ci gaba kana gane ni to shi yasa wannan kalimomin na ci gaba wannan kalimomin na wayewa su ne suke kawo mana matsaloli shi yasa kake ganin duk abin da za a ce ma culture ne yana birji yanzu kaga kokowa tana da birji kinta parce que culture ce su kuma mallamai ana kira su lisini miji da kici makiyan wayewa kana fahimta ta baro tana daga cikin kici tana da birge na kasa tana da birge na duniya kana fahimta ta kima ci gaba ce wayewa ne tana da birge tana da kici to amma yanzu an ka zo wajen zancen masallaci babban masallacin da ma an gare mu Nijar wanda muka alfahari da shi garan da mosque sai a ce masallacin kadafi saboda wannan bai daga cikin kirci bai daga cikin development kana gane musabaka kai wani abu bane wani abu ne da shahi mallamai dan haka ba dole bane sai an taimaka ko da ba su taimaka sai dai su taimaka marfuwa da sunan kyauta ce personnel ba official ba in an ce personnel kamar nina ni na gada ma da baya amma ba official ba amma a wajen waɗancan abubuwa official ma ake ba da taimako su ba da officiellement kuma su bada personnellement kafin shi ma'ana yanzu duk minista bayan minista da za ta ɗaukar nauyi gwamnati ta zuba kuɗi kuma kowane minista zai kawo nasu kuɗi a yi wannan a yi wanga taro a yi wanga taro a yi bushasha a tar da makiɗa da mawaƙa a yi duk abin da aka yi a waje wannan ci gaba ne amma in an zo wajen musabaka shiru za ka ji in an zo wajen wa'azi shiru za ka ji me yasa saboda wannan bai daga cikin kirci bai daga cikin development wa'azi ba zai kai mutane ci gaba ba musabaka ta alqur'ani ba za ta kai mijar gaba ba menene da addini ba zai kai ci gaba me zai kai mijar gaba gashi gashi gashi gashi gashi gashi to kaga wannan iyakar addini ake yi to shi yasa sai suka dauki mata suka sa su cewa ci gaba mace sai ta koma mijinta bai bai ba komai bane tana iya ci gaba da harkokinta tana da maitres ci gaba ne mace ta zamanto sekretariya tana tarbar namiji ɗari biyu ga ini ko ɗari da hamsin tana musu fira ana ba ta kyaututtuka da ambulaf wannan kirkir ne wayewa ne matar ka in baka bari tana fira duk lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama duk dubbe daga cikin kirkir ina fata an fice kuma kirkirkin nan in muna son mu samu ci gaba ka ji wani babban makami da sun ka ɗauka shi ne sai kun bar addini wasu yanzu da ƙasashen musulmi suke da ci gaba to yanzu tun da abin ya juya to in ana so a yaƙe mu sai an ga cewa ba yadda za a yi mu ci gaba sai mun bar addini shi yasa wani malami da yake na wa'azi sai wani mutum yake ce mishi mallan hijabin nan shi ya hana mu da ci gaba ba mu fice ne kamar yadda suke faɗa addinin nan in kuna son ku ci gaba sai kun bar addini kamar in kana musulmi duk abin da za a yi na ilimi baka ganewa kaga ai ka addini ke mu ba shi ai ka addini to sai malami ya ce to bari in tambaye ka yanzu kasar tunisi muna da mata miliyoyi wanda ba sa hijabi ba ba haka ba to in rashin sawan hijabi in sawan hijabi ne ke sa ba a ci gaba in mun dauke wasu kasashe na musulmi suna sawan hijabi mu dauki saudiya ma suna sawan hijabi to amma mu dauki mitigir suna kasar tunisi mata ba sa hijabi kuma fi yawancin su to me suka kawo mu duniya na ci gaba rashin sawan hijabi su ya hasu sun kirkiro wani abu mutumin da yake da ilimi yana da ilimi da bai da ilimi yana bai da ilimi mace tana sa hijabi tana ta samu ilimi ba ta sa hijabi tana ba ta samu ilimi ko ba ta da mace da ba ta sa hijabi tana da ilimi mace da ba ta sa hijabi ba ta da ilimi in an zo lakwal mai hijabi da izuwa premi mai hijabi da izuwa garni in an zo lakwal wanda ba ta hijabi tana izuwa premi tana izuwa garni to me alaka shi da addini da cigaba da ilimi to kaga yanzu shine wannan bala'i yanzu gashi muna ganin shi karara da yana wasu kasashe irin su Tunisia irin su Morocco irin su Italy irin su Liban inda akwai kristoci da dama ma amma yanzu inda ya fada uwa uba ita kasar Saudi yau gashi wata wancan da ya gabata cikin garin Madina an yi fima zabe na kyawu a garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sai internet mutane su kuma sun ba su yanzu kuma minister de la culture an kashe minister ta aikin addini kafin jin ministan ta aikin addini wasaratul alqaf wa shu'ul diniya an kashe ta a makka hay abul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kai an kashe an yi ilga'i ta ko da an ce akwai ta babu ta kayya ne wasu ba suna cewa dai kai yayi to an daina amma mutum ministan an ka dauka an dauki ministan da lecture ministan ci gaba da wayewa al'umma shi yasa kaji yau ma na saurara dan sarkin Saudiya ya tafi Amerika a Hollywood babban kamfani na film na Amurka har da kiɗi da mi da wasa da wane ne hatta da matan da suke mai tare da shi sun fara jazuru sun ce to su sun kasa inda na parce an ce an ba su yancin tukin mota da kaza kuma yanzu har an zo an ware wuce gona da iri an ware wuce makari da rawa su waɗanda ke bayan shi to kenan kaga yanzu in ya zama to ministry da lagirci ta samu karfi Saudiya an kashe wa'azi an kashe kaza an kashe kaza an komo cikin inda aka koma jahiliyyar nan to shi yasa in za a auna kasar da ta ci gaba za a auna ne da addinin musulunci kafiran duk duniya gaba ɗaya za a haɗe su tun farkon aza duniya har tashin duniya duk kafiran duniya gaba ɗaya an aza su sama tukeli an ka aza mumini guda duk ya fi su wajen Allah halas duk bari mutum na yanzu tun kafiri na farko kana fahimta ta tun da mun ɗauka muna ganin ɗan annabi adam shi na ɗauka kafiri na farko shi da kashe makonsa to har kafiri na ƙarshe wanda duk a haɗa su gaba ɗaya kakakaka ko miliyar nawa sai a ɗauko mumini guda ko musulmi guda billahi da dila ɗaya wa kafa ya fi su to da haka ne za mu aunawa mu gane inda muke da ciwo kuma mu gane kima kanmu in Allah ya baka addini Allah ya gama ba komai dan haka zancen a ce wanda kafiri ya fi musulmi wannan ba gaskiya bane kuma a ce sai mun bar aikin addini sannan za mu ci gaba ba gaskiya bane musulmi na iya ci gaba yadda musulmi Spain sun ka ci gaba sun ka karantar da turai ba ba haka ba yadda daular Usmaniyya ta Turki sai yi rikon kasashen gabacin turai a tana matsayin ta na musulma har kasashen da ke karkashin Rasha sun kai zama yadda musulunci ya kai ƙasar Titaniya musulmi suka ci gaba yadda ma'ilimta na musulunci na farko waɗanda suka yi wa ƙere-ƙere suka kawo ma duniya ci gaba haka ne in ka riƙe Allah kana iya zama kuri in dai Allah subhanahu wata'ala ya baka kabiliya ga wannan kowa akwai inda yake wani Allah ya bashi maciyar scientific yana ganin su wani Allah ya bashi maciyar lutheran yana ganin su bai da alaka da musulunci cewa wani sai musulmi ko ba musulmi shi ilimi an gane ni da likitanci da tsaro ba su da sunanci don an ɗauke ka sojan Nijar an kai ka wata ƙasa an ce kai tsaro ba a ci baka cewa kai ba kai tun da baka sako ci tsaro bai da sunanci haka likita da kafiri da musulmi duk wanda ya zo za ka yi mishi magani kafin ce ni fasko bai da nationality haka ilimi bai da nationality kowa Allah ya bada shi rabo yana iya samu dalili kuma ga shirin ma'ilimtan musu na turai suna aiki manya manya ma'ilimta in ka duba an ka ce doktor sun kai dubu sittin ban a ke waɗanda a Amurka suna likitoci da suna ba Amurka yanci. Ko ba haka ba, za haka shi ilimi bai da nationality a ce sai ɗan ƙasa kaza. A'a ɗan Nijar ba Allah na iya bashi ilimi. Kwanakin baya ina sauraron gidan rediyo ba sani ba ko doce ba da ce wani yaro ɗan ƙasar ɗan Zaria. Ma'ilimci ne Allah ya bashi ilimi ne rogo rogo shi na suna rogo rogo a duniya. Hatta da manya-manyan doktor na turai suna bugo mishi waya ko su mai WhatsApp ko Facebook ya tura musu sako ya haɗa musu yadda za su yi. yanzu ana ba gwamnatin Najeriya shawara ta yi kokari wannan yaron ta bashi tsaro mai kyau ka a sace su su tsere su tafi da shi don haka suka yi duk mai ilimi na kwarai su ɗauke su kashi dan dama nan gaba bai samuwa da hasara da kyama da matsi da na tattalin arziki bai da komi a matsayin shi a tura a kai shi can ya ta yi musu aiki to don haka a ƙarshe na ga lokaci ya fara matsowa ɗaya daga cikin shu'ara na larabawa yake cewa idza kana nabzu dini ya'ni taqadduman fa ya nafsu muti qabla an tataqaddami yace idza kana in har ya kasance nabduddin jefar da addini shine nabdu daga nabadani kuma haka ba ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون يتي عندي زمن تو جيفت الدين يعني تقدما شيني تي غبا yace fa ya nafsu muti qabla an tataqaddami yace ya ke rayuwa ta ke mutu kafin ki ci gaba don ba zan samu wannan ci gaba ila ba ta fahimce ni sai daga cikin shuwara na Libya shi ma lokacin da Itali ta mamaye kasar Libi suka zo suna samun waɗansu munafukai da makwaɗaita ana ba su wani abu suna komawa suna ba da sirrin ɗan uwansu ana ba su waɗansu matsayi na ƙarya sai ya yi magana ya wani bai ce ke cewa khubzu sha'iri adama Allah daulatahu wa latana'um fi mabi'a bid-din yace khubzu sha'iri burodin nan da muke ci na alkama ko ba haka ba yace adama Allah daulatahu Allah ya tabbatar da daula ta abun ga ta wannan burodi ma'ana mu samu misali munan garin rogo shi a ci gani kasa mu samu dan garin rogo mu mu ci to Allah ya tabbatar da wannan daula ya fi muna walan tanaqum fi ma bi abidini babu wata ni'ima wanda zaka samu in ka sai da addini ka babu ta ko ta kusa ko ta nesa a dauke ka akai ka can kasashen turawa a yi ta baka wadansu abubuwa a dauke yan yan siyasa mu da ma'ilimtan mu yanzu jirki da ake musu da yan kare haƙƙin ɗan adam ana kai musu otal otal da turai ana taro da su ana ba su wadansu abubuwa saboda su zo su yaƙi addini zo su su kawo mana cigaba wallahi cigaban bai jijiya ne ko ba haka ba cigaban bai jijiya ne na ga lokaci yayi dan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi masu masu rayuwa abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure saboda karancin ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna malam sai ai muna addu'a to alhamdulillah Allah saka alkhairi malamin fahimtar kenan abin da aka tana ci gaba a rayuwa ba to shine kai watsi da addinin ka to Allah kare mu Allah ba mu iko mu rike addinin mu hannu biyu biyu Allah sa mu mutu akan shi kuma mu tashi a samu aljanna akan shi eh malamai na za mu dakata insha Allah sai mu yi salati ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai kuma zuwa rana to idan Allah ya kamare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توصلي da wannan ibara ya Allah duk wanda suke bara addu'a gare mu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka biya musu bukatun su da mu da su gaba ɗaya Allah muna roƙon ka duka masu taimaka ma addinin musulunci ta hanyar ilimin su ko ta hanyar shawarwari ko ta karfin jiki ko ta mulkin su wata dukiyar sai Allah subhanahu wa ta'ala ka biya musu bukatun su na alkhairi amin Allah ma san su kama addinin musulunci zagon ƙasa Allah in masu shirya ne ka shirya da su in kuma ba su Allah kai muna maganin su amin ya Allah ka dauka musulunci da musulmai Allah kai kafirci da kafirai amin ya Allah muna roƙonka waɗanda suke kwance asibiti ko wanda suke gidajensu ko kuma wanda suke tafiya da rashin lafiya Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya amin ya Allah duk wanda sun karga mu gidan gaskiya musulmai tun zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yanzu Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama amin mu kuma ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani amin Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin Allah ka shirya mana da shugabannin mu Amin.
Allah ka yi musu jagoranci Allah ka dora su akan daidai amin ya Allah muna roƙonka duka waɗanda suke buƙata ko suke cikin matsala ya Allah kai musu maganin wannan matsala Allah ka kare su amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما amin اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين